بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم littafin risala ko za mu shiga babi na farko babi na farko ya ce babu matan tiku bihil alsinatu babi mai bayanin abinda halussa jam'i na allisan alsina an gane ko suke furci da shi wata a taƙiduhul af'ida kuma zukata suke ƙudurta shi jam'i na fu'ad an gane ko af'ida na fata an fahimta min wajibi umuri diyana min wajibi umuri diyanati da daga wajibin abin da ya zama to wajibi ne daga cikin al'amarin addini shi yasa malamai za ku sun fara galibi za a fara da zancen abin da ya shafi aqida da niyya innamal a'malu binniyat da kaga malami ya bude shi yana so ya nuna maka cewa na farko niyya da cikin fiqhu ingancin aiki niyya cikin aqida aiki Allah ya karbe shi su malaman aqida suna karatun niyya ne ta fuskar wanga aikin shan Allah zai karbe shi kuma zai karbe shi ba domin an ce babu kyakkyawan niyya ai babu babu aikin su ko malaman fiqh a'a shin koda an yi niyya za a karance ta don a bambanta tsakanin ibada da ibada ina fata ana fahimta ta to shi yasa kuma za ku ga malaman hadisi su fara da innamal a'malu binniyat sannan su kawo man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar shikenan sun kawo niyya kuma sun tsoratar da mutum daga yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya mun fahimci wannan da kyau ko To, Malam yace, mai risala ko? Mu rinka maimaitawa, yace min zalikal imanu bil kalbi, yana daga cikin mas'aloli waɗanda an wajibi halshe ya yi furuci da su, zuciya ta ƙudurta su na daga cikin wajibin al'amarin addini, akwai al'imanu bil kalbi mutum shi imani da zuciyarsa. wannutku bil lisani sannan yayi furuci da bakinsa anna Allah ilahun wahid cewa Allah abin bauta ne wahidun daya la ilaha gairuhu babu wanda ake bauta ma in ba shi ba akan cancanta akwai ababen da ake bauta ma amma akan ƙarya ake bauta musu don haka babu wanda ya cancanta a bauta masa a kan cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Mun fahimci wannan da kyau, daga nan na ake samun matsala tsakanin duk wata aƙida wadda saba aƙida ta musulunci. Al'imanu wato, itiƙadun biljinan wa ƙaulun billisan wa amalun bil'arkan yazidu bil ta'at wa yankusu bil ma'asi. in ba haka imani ka san shi ba to akwai matsala akan aqidarka i'tiqadun bil jinan eh bil jinan itsi al jinan eh al qalb shine al jinan ka kudurta da zuciyarka duk mutumin da imani bai sabka cikin zuciyar shi ba ba mumini bane sabanin yan karamiya akwai wata mazhabar aka ce ma karamiya sun ka ce in dai mutum ya faɗa da bakin shi yace la ilaha illallah to shikenan ko bai kudurta cikin zuciyar shi ba babu matsala akwai imani shi sai su kawai da wasu ayoyi fa asabahumullahu bima qalu jannatin kaji Allah ya ba su aljanna bima qalu an ka ce a'a imani wa binda sun ka faɗan nan sun yadda da shi ne ba wai faɗa ɗaya suka yi ba domin Allah ya kore makafirai imani a cikin ayoyi daban-daban wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بمؤمنين كديبا تين تفسير القرطبي ده سورة آيوي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ده هكا فدائي تكديبا تإسا تو وقول باللسان سي أن فدادا باكي وعمل بالأركان كما ذا أي أيكي نم waɗanda ke fitar da aiki daga cikin mi daga cikin imani su ma suna da shubha wa bashirin ladina amanu wa amilu salih sun kace amanu daban wa amilu salihati domin alwawu wawul mughayara imani daban aiki da kare daban ina fata an fince ne an kace musu a a na alwawu litafri'ina ina fata an fince ne shi imanin na an farra'a shi na wani sashen shi ne an ka fada domin hadisai da manzo sallallahu alaihi wa sallam sunan al-imanu bid'un wa sab'un a wata riwaya bid'un wa sittun babu matsala dan Qur'ani sai ce to kai kajiya can an ce 60 da wani abu na an ce 70 da wani abu kuma wai duk annabi ya faɗo ga magana a'a da yace 60 da kaza ba yana nufin bakin nan ya tsaya ba a'a yana nuna maka yana da rassa da yawa inda ya ce bid'un wa sittuna faqat to shi kenan sai ka ce ƙarya aka yi amma nan ya faɗi wasu ne daga cikin rassa ina fata an fahimci ni sai ce adnaha a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq sai sanya imatatul adha an tariq shi daga cikin imani yazidu bit ta'at yana karuwa da mi da da'a wasu suka ce imani bai karuwa ga ayoyi imamul bukhari ba da zo sai da ya babi akan wannan mas'ala ne kuma ga ayoyi na alkur'ani innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum kenan wannan ya nuna imani yana karuwa bi ta'at to kuma wayan qusu bil ma'asi bi dilalatil iltizam tunda ko shi na karuwa idan ko an ka daina aiki zai mi zai ragu to su murji a sun ka ce a shi imani kawai asalin shi guda ne an ka ce a asalin shi wato ba a sawa aiki daga cikin wato abin nan daga cikin imani ma'ana bai da shiga cikin shi to wannan kuma mazhaba ce da za ta taimaka ma turawa su ta kasashen mu domin daga lokacin da an ka ce aiki bai daga cikin imani to mutane mana iya zama kafirai shine sun ka kirkiro aqida ta musulman non pratiquant yanzu kasashen laraba da aka iske masu wannan akida mutum bai sallah bai azumi bai zakka bai aikin komi amma dai wai shi ya yarda shi musulmi na za ku iske yanzu irin su kasar tunis har waɗansu da katira ma za ku iske suna da wannan akida mutum yana karantar da shari'ar musulunci ya san tarihin duk manya-manyan fuqaha ga kai ne suke ya ce ma antum muslimun wa nahnu muslimuna الفرق بيننا وبينكم انكم تصلون ونحن لا نصلي ويا ترى mun fahimci wannan ko to almuhimu da wannan na dan kawo muku saboda mu san fahimci menene ake nufi da imani a aqida ta ahli sunna wa nutqun bil lisani an la ilaha illa anna allah ilahun wahidun la ilaha ghayru wa la shabiha lahu allah bai da tamka shine shabih allah bai da tamka sannan kuma wala nadhira lahu kuma shi ma bai da tamka domin nadhir da shabih duk kusan abu guda ne ina fata an fahimce ni bai da tamka wala walada lahu Allah bai da ɗa a aƙida ta addinin musulunci ake zance fa domin kiristoci sun ce Allah yana da ɗa ko ba haka nan bane eh yahuda ma sun ce Allah yana da ɗa wa qalat al yahudu uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah to mushrikan larabawa suka ce mi suka ce Allah na da ɗiya ƴaƴa mata ina fata an fahimci suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na mi na Allah sai sa Allah ce wa qalu ittakhadha rahmanu walada to shin su kaɗai ne da wagga aƙida a wagga aƙida tun ganin ganin take ka yanzu in kiristoci akwai ta na fata an fahimci ni shi yasa in ka zo wa qalu takhadha Allahu walada nan qalu an ce sun ci kiristoci sun shiga ciki yahuda sun shiga ciki ina fata ana fahimta ta mushrikan laraba sun shiga ciki akwai aqidun da sun ka gabace su kafin su ba suna sun ka fara da aqida ba wa qalatil yahudu عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون kaulallazi na kafaru min ƙablu kakka sa tsammanin su da sun ka zo don na akida don zai jace aiki su shi da suka kirwa da akida waya gaya maka min ƙablu Allah ce tun gabaninsu bi kuke sun kuce tau sai ya ce kuma wala wali da lahu kuma Allah bai da mi bai da mahaifi cikin ƙulhu wallahu duk akwai wanga ƙulhu wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wala sahibata lahu Allah bai da mi bai da mata don kai na ga bukatan mata amma shi Allah bai da bukata ina fata an fahimci ni badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahib bai da mata kai na ga bukatan mata ku ta tashi hankali in ka bata mata da rai ka sa abin da zai biyo baya eh sai kaga wani da kai cikin mutane amma in ya kwada gida ina sai zan galas Allah dai shi gyara mm mutumin da ga iya zarbulle shi mai da uba ne magana da uwa ta amma wallahi tsoron mata ta shi kai duk haka Allah ke azabtar da su wala sharika lahu Allah bai da abokin tarayya na ana nufin babu shi akan cancanta amma an yi mishi su akan ƙarya mu fahimci wannan da kyau to kuka kamar sabon magana ta ko ko dan ƙara laysa li awwaliyatihi ibtida farkon Allah bai da farko domin ya zo cikin hadisi na Abu Hurairah wanda cikin sahih Muslim Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay' wala li akhiriyatihim qida karshen Allah bai da iyaka wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay wannan malamin duk nasoshi ne ke ta abin ga malami in ya kai malami duk maganar da ya faɗa in ba kai annabi ka kuma sai ka iske mata da dalili shi yasa ake gane manya-manyan masana idan yanzu wani ɗalibi idan yanzu binciken da ake yi a jami'a wani zai rubuta safha 500 duk hayaniya ce wani zai rubuta safha uku sun yi waɗancan safha 500 kun sanya ake ganewa saboda wani duk magana da ya faɗa tana da dalili ana gane mutum ya yi bincike mai kyau yanzu america in zakan phd doctora safha 30 40 50 kun san ko me yasa saboda ba yawan rubutu da surutu ake so ba ka fahimci abin ka kawo dalili ko baka fahimta ba amma yanzu binciken da aka yi kasun walis kunna sai mutum ya dubu safa 30 ne dubu 30 na wane na wane pop a mi ka faɗa ya kai yi munakasha ta adilla masdar nawa ka kawo in faɗi mas'ala in faɗi ra'ayukan malamai in faɗi littattafai da dalilan malamai shine karatu ba wai in yi surutu mai yawa ba to su ko ɗalibai sun kaɗai a yawan rubutu shine wani abu a yawan rubutu ba shine da fa'ida ba ko bayani za ka yi khairul kalami ma qalla wadan in ka zo cikin mas'ala yanzu waɗansu mutane za ku iski surutu bari in baɗin baku misali bambancin rubutun ƙasar Saudiyya da ƙasar Misra waggaci a Saudiyya malami zai zo wanga kuma ina rin duk malaman Misra ba ina rena malaman Misra ba kamar manhaji ne wanda yayi intishari malami zai zo ya kawo mas'ala sai kawo ayoyi da hadisai da ra'ayukan malamai wani ya ce kaza ga dalilin shi malam wani ya ce kaza ga dalilin shi malam wani ya ya je tarjihi a misir sai iske mutum ya zo maka da littafi sai safha 200 amma aya wata zaka iske ciki shi yasa kuke ganin rubutun yan misir yayi rauni a yanzu saboda mi saboda magana babu dalili sai surutu shi yawa to haka ne ɗalibin ilimi yanka gayyace ka muhadara ko wani karatu abinda ake so da kai na farko ba yawan surutu ba saboda wani in ya ga bai fahimci maudu'i ba to in ya zo dan faɗi unwani sai shi kama yawon duniya shi ta hayaniya sai ya ƙare sannan sai shi dawo cikin maudu'i ya ga sauran minti goma sai shi sai shi rike wannan ma'ilimta duk suna gane ka kun fahimci wannan da kyau tau kenan abin da ya kama wala li akhiratin inda malam yace la yablughu kunha sifatihi alwasifuna bai mu fassara ta zauri alwasifuna masu sifantawa la yablugu ba su kai ga kun hasifatihi sanin haƙiƙanin sifar Allah subhanahu wataala duk yadda zaka sifa tun da shi Allah laysa kamithlihi shay to da kwakwalwarka ta nuna ma wani abu shine Allah da nan ka shiga cikin hayaniya don shi babu abin da ya kama da shi balle ka gane shi to sai kace kuma zaka kamanta shi da wani abu kenan da kwakwalwarka ta hararo wani abu to ba shi na ubangiji ba don laysa kamithlihi shay kun gane wannan wala yuhitu bi amrihi almutafakkiruna almutafakkiruna masu tuntuni wala yuhitu ba su iya kewayewa bi amrihi da al'amarin Allah duk yadda kai tunani ba ke iya kanka zaka tsaya shi yasa hankali yana bi bayan nassi na bayan shiga gaban nassi ba kuma bai isa shi nassi hukunci ba sai dai ta fuskar tabbatan nassi ya gane ya tabbata ko bai tabbata ba ina ba ta fahimce ni da hankali zamu iya tunani mu gane hadisin ya ganta ko bai ganta ko ruwat to nan za mu yi hukunci ne na tabbata shi amma in ya tabbata to kuma sai mu ya za mu yi mu gane shi ba wai ya za mu yi mu nasi hukunci ba aya ta alkurani in ta tabbata aya shi kenan hankalinka in yayi bincike ga ka'idodin da Allah ya bashi na shiga da ta inganta ko bata inganta ba magana ta kare ta tabbata ma'ana tunda akwai riwayat shadza ina fata mu ce ni to kai za ka yi kokari da ka gane nasi ba wa za ka yi ma nasi hukunci ba sabanin yan mu'tazila kuna fahimta ta su hukunci suka yi nasi da zarar hankalin su bai gane shi ba sai su ce a watsar da wannan nasin ko su yi tawili shi irin yadda nasu ga su yace ya atabirul mutafakkiruna bi ayatihi almutafakkiruna masu tunani ya tabiru suna wato ɗaukar izina da wa'azi suna lura suna hankalta bi ayatihi da ayoyin Allah wala yatafakkaruna ba sa tunani fi ma'iyyati zatihi a cikin haƙiƙanin zatinsa ma'iyya kasil asalin kalima ta ma'iyya suna iya kiransa wato abin da ake kira almasdarus sina'i wato a cikin larabci akwai abin da suna ne an gane ko to sai a ɗauko ya'un da ta'un sai a ƙara mishi akwai almasdarul mansub akwai almasdarul sina'i masdar dai aka ɗauka haɗa alma'u ya alma'u ruwa sai an ka ce ma'iyatu sai an ka mai da shi suna haƙiƙani ake nufi tun da ruwa abu ne wanda yake yana da zati mahiya ba kuna kiran mahiya ba wanda ce mahiya ba to shi mahiya kalmomi da an ka ɗauko an ka haɗa ma yana nufin menene hiya ita in za a tambaye ka mahiya kenan micece ita wa ma adraka mahiya to sai an ka ce mahiyatu shay'i haƙiƙanin abu yadda ake tambaya a gane shi nan tana yawa ma ma ma ma ma, ma iyakin nan mahiyya ce ki rufi domin ana ibdalul hamzati da da, da ha'un na fata kuna fahimta ta wani lokaci duka ana amfani da wannan alhamza ta koma ha'un haka malaman luga sun kace ana yin haka kalima ta al'alu kuma ana cewa al'ahalu aluka kuma ana cewa ahaluka tab sai dai can cikin ma'ana abin banta amma dai duk can suna gamewa sun kace kalbu na hankali ni dai malamai sun kace ba ni da ci wala yuhitu da bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba su iya kewayewa da ilimin Allah min ilmihi nan shina iya ɗauka abu biyu min ilmihi daga ilimin Allah ko min ilmihi daga ilimin sanin Allah na fata an fahimci ni illa bi ma sha a sai da abin da Allah ya so wasai wato abin da Allah ya sanar da mu ta fuskar nasoshi ko ba haka ba muna da mun san sunayen Allah da sifofinsa ta fuskar abin da Allah ya so wasai a kursiyuhu samawati wal ard kursiyuhu kursiyu na Allah asalin kursiyu ana nufin kujera wasi a an ka ce ya yalwaci a samawati samai wal arda da ƙasa sai waɗansu su su a nan ba kursiyu ake nufi ba a athar suna tabbatar da Allah yana da kursiyu ina fata an fahimci ni kuma an ce ya yalwaci samai da ƙasa kuma ba shine al'arshi ba al'arshi daban kursiyu daban to sun ka ce wasi a kursiyu dokokin Allah sun yalwaci samai da ƙasai in al kursiyu akwai shi halitta ce ta Allah subhanahu wataala ya yalwaci samai da ƙasai shi kuma kursiyun nan bai kai al'arshi girma ba domin da za a ɗauki kursiyu a jefa da kamar an ɗauki zobe na an jefa cikin mi cikin daji ko sahara wala ya uduhu hifzuhuma sannan kuma hifzuhuma tsaronsu kiyaye su wala ya uduhu baya nauyi ga Allah wanga duk iktibasi na daga cikin suratul abin nan suratul baqara a cikin ayatul kursi baya yi ma Allah nauyi an gane ko eh bai yi ma Allah nauyi ba kula da halittu bai bai shagaltar da Allah shi yasa za ku ga Allah ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula kenan yumsiku samawati wal arda Allah tazula ne suka kaddara lamun fa ai hattara nan domin an ce yumsiku samawati wal anta an tazula a'a ba an tazula ba Allah tazula ne to ka sa akwai dan Qur'ani ne mai taurin kace a'a ba a kaddara abu cikin Qur'ani sai ka ce mishi to a cikin suratul nisa'i Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana bayyana muku ayoyi don mi an ku bace sai ce a'a ba dan bace bari sai ce to ai shaka da Qur'ani ce in yace a dan ka bace na mu ce to ja shi da larabci amma da larabcin ga abin da an ka ci dole sai ka kaddara lamun ko ka kaddara karaha karahata an tadillu ko Allah tadillu domin nan ya zama to mutashabih ne sai an kuma zuwa ga muhkam ayoyin da Allah subhanahu wataala yake bayanin ya saukar da alqur'ani don ashiriya kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna sai ka gane to da wannan zaka fassara wannan wa huwa al-aliyyu al-azim Allah shine madaukaki al'azim kuma Allah shi ne mai girma, to yana ganin ya kamata mu tsaya, wallahu ala.